su amma ga suna a rigar musulunci ko ba za a iya gane su ba sai daga baya Allah rika fallasa asirinsu to a wannan yakin ma sun fito su da yawa ko mun karanta a baya cewa akwai da yawa daga cikin munafikan da ba taba zuwa kowane yaki ba ma sai yakin banil mustalik din nan ba su je uhud ba ba su je kaza ba duk ba su je ba sai a wannan suka fara fitowa yaki kuma karkashin jagorancin shugabansu abdullahi bin ubayy bin salul ko wanda ba shi yake cewa dan salulu shugaban munafikan duniya kenan malaka cewa sabaqatul isharatu ila annahu qad karaja fi hadhihi al-gadwa fi hadhihi al-ghazwa adadin min al-munafiqina yace ai an riga an yi bayani tun baya cewa a wannan yaki na murasi da yawa daga cikin munafikai sun fito minhum man lam yasbiq lahu al-khuruj fi qablaha daga cikin su akwai da bai taba zuwa yaki ba sai a wannan yaki yace wa qad kana ma'ahum ra'asuhum abdullah ibn ubay ibn salul a tare da su kuma akwai shugaban munafikai shine abdullah ibn ubay ibn salul a tarihin sa da kafin manzon Allah ya dawo garin Madina babban mutum ne a Madina mai almai mutane dewa har ma an bashi kamar kace mai gari ko ka ce gwamna ko sarkin madina kawai abin da rage shine a yi biki na naɗa shi ana cin wannan hire-hiren sai manzala kuma ya hijira da garin madina ina fata an gane da kuma rama kafin ya dawo ai an turo yan sako da yawa ko har sun musulmi misalai da yawa sa ta musulunta to ganin manzala ya shigo garin madina yanzu wanda a dama yake shakkun ya musulunta ganin ya ga manzan Allah ra'ayal aini suka rika shiga musulunci da yawa da yawa to yanzu ba maganar a zo amar mu baya a matsayin sarki bane ai haka ba zo a ce ga manzon Allah a guri kuma a ce wani shine shugaba ba a gari daya da haka sai maganar sarautar sa ta sha ruwa shi kuma wannan bakin cikin da wannan haushin sai ya hana shi musulunta sai ga cewa to yanzu in ya ja daga ya ware ya nuna shi bare shiga musulunci ba to ya san cewa zai kaskanta ko ba zai sansara ba don mutane sa ta shiga musulunci kullum musulunta ake to yanzu ya zai yi bari shi ma ya bayyana ya musulunta amma a zuciyarsa bai musulunta kuma akwai dama mabiyansa aiko da inda mutum yake kuma su kaunarsa bari a ce babban mutum ne wanda har ya kama ɗan ana a bashi sarki a gari har yana da fadawa yana da yan fada yana da yan kaza yana da masu kaunarsa to irin su kullun sa tare da shi a ra'ayinsa in an koma anguwarsa ko gun da yake gidan shi ne haka dama za zai zama ku mutane a tare irin yan wuni sha biyar ɗin a fudda abincin safe sa karya to ka isa kai musu ne mai gidan ya ce za a yi kaza da rana fudda maka abinci ka ci da daddare a fudda abinci ka ci to ya za ka yi musu musu to ire-iren su kullum ya zo cikin su kuma yana aibata manzan Allah yana sukar musulunci da musulmi ga baki daya to amma ya shiga musulunci domin ya ba kansa wata kariya kar a ce shi kafiri ne ko kaza ko a yage shi sai ke boye manufarsa a boye amma kuma Allah yake bayyana ta lokaci bayan lokaci to shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul yace wa ma kana khurujahum li ghairi bath al-isha'i al-itharat yace abin da suka fita yakin nan ba don komai ba fa sai dan su yada fitina da kiyayya da raba kan mutane har kullun suna fita ne cikin musulmi su zauna ba dan su kara musulunci karfi ba sai dan su rinka yada maganganu za su sa wanda bai da kaifin basira ba shi da ƙarfin imani zai ɗauki ra'ayinsu sai daga a zo lokaci guda yana bujire wa umarnin manzan Allah game da muka faɗa a can baya cewa za ta fi yaƙin uhudu bayan manzala ya nemi shawara me ya kamata mu yi ga can ƙure shawa sun iyo taro da ganganku za su kama mana hari wai suka ce kawai ya manzan Allah mu zauna a cikin gari shawarar shi wannan Abdullahi bin Ubayd kenan mu zauna a cikin gari mu haukan tsoro mu haukan bishiyoyi mu lallabe ta ko ina in sun shigo gari sai mu rika harbin su da kibiya da mashi akwai wanda kun ba sa yakin badar ba daga cikin sabbin mutanen kirki suka ce a ya manzan Allah kawai a fita a je kawai a tare su duk inda muka same su kawai a gwabza yaƙi shehu mara daɗi kar mu tsaya a gari su kama na hari a ƙarshe manzan Allah sai ya ɗauki ra'ayin masu cewa a fita na fata an gane to wannan abun kuma manzan Allah ya shiga gida ya yi ɗamara ya fito ya ce a fita sai su ubayi bin su da ‘yan uwansa da sauran mabiyansa suka kama hanya suka fita har da manzan Allah wajen mutum dubu ɗaya sun kama hanya sai ke cewa tun da dai abun ma ya zama renin hankali mun faɗi magana an gi ɗauka to wallahi yaƙin ma ba za mu je ba ya rika yaɗa wannan manufar a cikin mutanen sa mabiyansa kafin ka ce ne kusan mutum 300 sun biyo ra'ayinsa ya ce kawai tun da dai an biya ra'ayin yara ƙanana mu an ɗauki ta mu shawara a matsayin banza to ba za mu je mu yaƙin ba kawai sai ya sha kwana kaga a cikin mutum dubu na manzon Allah yanzu an rage mutum 300 wanda mun karanta a tambaya to wannan shine irin aikin munafikai dama to za ta fi yaƙi suna zuwa yaƙi ne ba don su yaƙi ba don su yi ƙoƙarin cewa ya za a yi kunna wata gaba wani rabuwar kai tsakanin musulmi a samu wata ɓaraka wani shi ne asalin aikinsu da haka a wannan yaƙin ma sun fita ne kawai don su yaɗa wannan irin aƙidar tasu wai ta tula fitina bainal muminina don su yaɗa fitina tsakanin mumine su saka gaba da ƙiyayya ya ce wahiyar ɗaba'ahumul ladila ya tabaddalu wannan ko hali irin nasu shine ɗabi'arsu da ba ta canzuwa har kullum mutumin da ba mutumin kirki ba to kokari yake idan mutane suna tare akan wani abu guda daya sai ga ya za a yi raba kansu duk mutumin banza ne da hadafinsa ko da a gida ne babban gida da magidanci da 'ya'yansa da matansa to dan yayin sa ka samu wani munafiki ko a cikin danginsa ko a cikin matan da yake aure sai ga ta kokarin ya za a yi ta raba kan gidan ba na samu ba kaga ana tafiya kuma so shi munafiki sharinsa shine baya yin aikin sa da gaggawa underground yake aikin sa a hankali tare ka roki a hankali a hankali a hankali sai kafin a yi aune duk ya raba mutane zai zo ya ce wani ya ce ma kaza ko ya ka maka magana ta aibatawa cin mutunci daga gurin wani alhali kuma gaskiya bace ya sa muke bayani satin da gabata akan irin wannan karatun ku duk wanda ya kama maka sukar wani dan uwanka ko abokinka ya kama kuma cewa ai ya ma kaza to kana da abu da ya kamata kai ko kai tsaye ka kareta ya shi da ya kawo kace kai ƙarya kake wani ba zai faɗi haka ba zai ji haushin ka ce yana ƙarya haka ba zai ƙara ka maka labari ba to ka huta kace kai wannan maganar ƙarya ce ni nake makarya ce a ƙarya kake mana aje zo ka kan shi ya faɗa ba ka kaddara ma ya faɗa ai me yasa bai faɗa a gabana ba shakkuna yake to tunda ban ji ya faɗa ba kai ne ka faɗa in kuma kana gaba haka bane zauna na marwaya ya zo shi a gaba da zai gudu zai tun baka ɗauki wannan polisin ba za a raba ka da kowa a ƙarshe a raba ka da ɗan uwanka a raba ka da iyalinka a raba ka da har iyayenka in kai wasu a raba ka da ɗan da ka haifa saboda illar munafiki guda daya shine annamimanci shi yasa manzo Allah ya hadisi cewa daga cikin abu da ke jawo azabar kabari akwai annamimanci gulma kenan ko Allah ya tsare imanin to wannan shine dabi'ar munafiki har kullun in baka zama kana waye ba zaka shiga cikin masifa yasa Allah yake gaya mana cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu alama fa'altum nadimina duk wanda ya kawo maka magana akan suka game tsakaninka da wani dan uwanka musulmi wani dan uwanka na jini wani abokin harkokin rayuwarka wata matarka ko ƴaƴanka to fa tabayyanu Allah sai kira shi shi din fasiki ne in ya kawo maka kai sai kai bincike ka tabbatar kar kawai daga faɗa kai da komin girman sa domin mutumin kirki ne in an faɗi magana game da kai din mara kyau ba kama magana zai ba zai ce amma kowa ne ba kyauta ba to in har ma da gaskiya makashi nan ka je min ka same shi ku tattauna na san da gaske in dai ka gama da wallahi zai baka hakuri har ka kashe maganar kenan amma yanzu shi ya zo ya faɗa ko da gaske ya faɗa kuma ka ɗauko kake faɗa wani a kai ne munafiki kuma kai ne gulma dan ba shi ma cewa bakin wawa Allah ban gaje tsare imanin to wani da ɗabi'ar munafukai ya ce wa sajiyihim da ɗabi'a da sajiya duk kusan abu ɗaya ne kamar ka ce da hali da kuma wani hina halinsu wani hina ɗabi'arsu haka da abu ɗaya ne ana ce wannan abun a ɗafa tafsir ma'ana halinsu ne siffarsu ce aikin sai ba su daina ba duk munafiki kullum shine maganarsa za ga daga an zauna ba shi da gida sai ya kawo sukar wani ko akwai su a cikin yaya akwai su a cikin mata akwai su a cikin kowa da kowa ma sai wanda ubangiji Allah ya kiyaye muna fatan Allah ya kiyaye ya ce Allah ta tagayyaru wanda ba ta canjawa wannan ɗabi'a ta su kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ba da labari game da sabafinsu ya ce ko lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala ai su munafikai daga cikin sifar ne ba sa san su tafi gurin yaƙi to in ba za su tafi gurin yaƙin in ji ubangiji ma zadukum illa khabala ba abin da za su ƙara wa tawar ta musulunci illa khabalan sai naƙasu da ci baya za ku tafi yaƙi ku ɗari to idan munafiki goma ya shiga ba kun zama ɗari da goma ba to kar ku ɗauka ta kuna da ƙarfin soja to wannan goman sai sun jaza muku ƙasƙanci sai sun rage muku mutane kamar da muka ba da misali game da yaƙin uhudu an fita yaƙin uhudu mutum dubu ɗaya amma fitar da suka yi su munafukai sai suka dawo da mutum ɗari uku ba su je yaƙin ba suka gudo madina kaga za su jefa tsoro da sarewa a zuciyar wanda ba da ƙarfin imani zai ga dama su dubu ne kuma ya ji labarin cewa kafiran na mutum dubu uku ne to a gawa zai ɗanji ɗan tsoro ai da kuma na ce a dubin ma cewa ga aigawa sun su wancan fata ai su wane ne su ɗari uku sun koma to haka suka ga ƙara sarewa to shine munafiki tafiya da shi kwata-kwata babu riba yasa kai din ka zama kana han idan ka abu da yake hankalin ka yana da nutsuwa sosai in abu ya faru da zai kawo raguwar kanka da kai da ƴan uwanka da kai da yaran kasuwancinka da kai da matanka da kai da wa'inka to ka nutsu ka sanya abin zai kasance in mutum mai siffar ne faka ne to kana tsitsiye shi wani lokaci kace to ba damuwa haka ya faɗa amma ku na yi mamaki a sai sai gaba da maka labarin ƙarya sai ka rabu da shi sai wutar ana zaune ga ka ga wani koko daga cewa niran nan mai kace min wani ma ya faɗa mu kaga bai san za a yi abin ba baka gaya mara sai ka samu da ka gaya zai kare wani magana ce wanda kace min nan ya ce min mai kace ma ya faɗa a ga shi ke ka manta ya tuba da amma sai ka tuno to da gobe zai kara ka maka dan ya san kai ba mai daukan gulma bane Allah ka tsare imanin to in zaka shugabanci sai ka kula da irin waɗannan Allah ke cewa inda sun fita a cikin kuma za su fiyaki da su to ba abin da za su ƙara muku illa khabalan sai naqasu da kuma cewa su raba kanku su dawo da waɗansu ba za su yakin abin da ya kamata ba yace wala a'udhu bikum kuma za su rika yaɗa barna yaɗa gulma su rika sada tsakaninku haɗi suna zaune ana hira ana kaza an yaƙi ko kan ajaki ana sansani sai su kawo magana ta cin zarafin waɗansu su ce wani ne ya faɗa haka gashi sahun ku ɗaya ko a tafe sai ka fara jin kuma kana jin haushin wani to haka wannan da za a so a fara yaƙi a wannan yanayin ai zaka da koya ɗaya da yanayin man ɗauki ba za ka ba shi ɗauki ba domin zaka ci dama ai munafiki ne ƙarshenta ma ka taya a mangare shi a kashe shi so shine irin aikin su na fata an gane shi yasa ake tahazirin munafikai sosai bahaushe ma ce wai da munafiki har gwara barawo saboda sharin munafiki a cikin al'umma to gwara barawo dan shi barawo ai da dauke kai abin da ake da shi ne ko to shi munafiki zai raba ka da kowa ne sai ka waya gari ba ka son kowa kuma kun bata da duk wani wanda yake shine ma mai zama mutali majibincin lamarinka kai kun yi kata kata da shi to a ƙarshe ina kama an raba ka da babanka an raba ka da mamarka an raba ka da yayinka da kannanka da ƴaƴanka to ina ka kama kuma ƙarshe to Allah ubangiji ya tsare yace ya bugu da kuma fitinatu ko kuma suna kokarin ya da fitina shine su sa ya za su su ga cewa an samu rabuwar kai tsakanin musulmi shine babban aikin su kamar yadda zamu karanta nan gaba an tafi yakin taboka sai suke magana su irin waɗannan munafikan fa suke zaune a sansanin su sai suka fara zagin manya-manyan sahabban manzon Allah suke cewa ni wallahi ban taba ganin mutane irin waɗannan malaman Qur'anin namu ba kaji munafurci da bala'i fa su mutane ne masu tsananin tsoro idan za a gwabza yaki masu kuma hadama da kwaɗayi in an kawo abinci kun gane aka ce mutum mai haɗama ne ai haka zaginsa aka yi mana mai kwaɗayi ne mai yawan ci da yawa ne amma in za a je gurin yaƙi na aikin ƙarfi kuma ya ce shi kasa lalle ne shi matsoraci ne suke aibata sahabban manzan Allah wani sahabi ce wallahi ƙarya kuke yi ku munafukai ne kuma wallahi sai na faɗa manzan Allah ya kama hanya da tafi gurin da manzan Allah yake zaune kafin ma ya ji aka ce sai Allah manzan Allah wahayi ga abin da suwa da suka faɗa kuma ga abin da suka faɗa masu suka musu ganin ya tafi sai suka biyo bayan yi suma yana gama faɗan labarinsa game da abin da suka yi sai kuma ga su suka ce wallahi manzan Allah ba mun yi don ma'aibata su bane mun yi ne kawai saboda mu hira mu raha mu zolaya don mu rage wa kanmu kewa na tafiya kar muna ganin nisan tafiya in kuna tafiya bulaguro kuna hira za ga har an jagarin ma ba tare da kun san auna ba kun gaji ba tukun sai Allah saukar da ayoyi cewa ƙarya suke su kawai munafukai ne Allah ya bayyana su ya ce yanzu ku abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tasazuun la ta'tazu kadi kafartum ba da imani yanzu Allah da ayoyinsa da manzon Allah su ne abun wasa da izgilin kuma da su za a yi wasa dan ayi raha ayi zariya saboda kai izgili da mutumin kirki wanda yake bin sunnar manzon Allah to da kake tunda ai shi ka sunna da addinin ai yaro matashi ni imal hal ya rike sunna yana kaza kuma kana masa izgili ana cewa saki wandan ba suna faɗa ba to da ba me kake nufi shi sa ga ire-iren waɗannan alamu ne suke sa mutum musulunci zai warware ba tare da ya sani Allah bin gizi tsare imani to yace suna da kokarin yada fitina dan saka gaba tsakanin ku da rubuwar kai yace wa fiikum sama'una lahum a cikin ku ku musulmai din akwai masu jin maganar su wanda suka faɗi maganar za su yadda za su kirkiri su shari manufarsu shine su raba kan musulmi to shi zai kirkiri labarin sai yana faɗa amma a cikin taugar mutana ko wanda yake shi wawa ne akwai kuma wanda yake shi tsananin kaunar su yake yana ganin ai manyan mutane ne masu daraja in sun faɗi magana ai gaske ce to sai kuka yi musu biyayya da ba ta kun gane kaga hikinin sun halaka kuma sun halakar da shi ya ce wallahu alimun bil zalimin lalle shi Allah masani ne ga dukkan azzalimi wa fi wurati rasul sallama min hadhihi al-ghazwa yace to bayan an gama yaki manzo Allah zai ya kamo hanya zai dawo Madina ko wa inda nazulihi bi ma'i murasil lokacin da aka gama yakin ya dawo ya baro cikin garin Banu Musalib ya zo garin wani tafkin su bayan garin su ne suke shan ruwa sai ya sansani a gurin ya zauna a gundan a dan huta a dan sarara a dan samu sauki kafin kuma su gabar tafiya ya ce ka shafa munafiquna an ba'adi ma yubayyitunahu min al'adawa sai wani hali na munafikai ya bayyana abinda suke boyewa a zukatansu na kiyayya ga musulmi sai ya bayyana a nan take domin shi ɗabi'ar mutum shine duk abin da yake zuciya sau wata rana zai bayyana shi yasa masu hankali suka ce ko kamar da wani daga cikin masu abin da yake faɗa ya ce mahama ta kuni in damri in min khaliƙatin walau khalaha tukfa ala nasu tu'ulani duk yadda mutum ke da wata wani hali wata ɗabi'a tashi to ko ya ƙoƙarin ya ɓoye ta kar a sani to wata rana sai ta fito an ganta duk ɗabi'arka da halayenka in dai halinka ne yana ɓoye baka so a sani to wata rana sai ya bayyana idan kai murowaci ne idan kai kazami ne idan kai magulmaci ne idan kai dan mai son hira ne ko ma me kake da shi na ɗabi'ar da baka so a sani to wata rana sai ta bayyana kina ga wani lokaci mutum da kansa sai ka zance kamar Allah ya matsa bakin sa sai ce kaza ba na yi ba lokaci to shi dabi to abin abin sa sake a boye yana kokarin ya boye ne kar a sani to amma da yake shi Allah gwanin hikima ne da kanka zaka bayyana halinka a san kai waye na fata an gane yasa ka zo ka saba da ɗabi'u masu kyau da kuma ƙudurin abubuwa masu yawa zuciyarka don su zaka na furtawa har insha har mutuwarka insha Allah yace wa ma yaktumunahu min alhaqadi da irin abu da suke boyewa a zukatansu na alhaqad wal karaha lil islam shine gaba da kiyayyawa musulunci tunda da ba musuluncin gaske suke yi ba to sai wannan halin ya fito wal muslimina da kuma gaba da suke yi da kiyayya ga musulmi sai ta bayyana ya ce wa gaizuhum bima ko ya raunahu min intisarihim da irin abin da suke da shi na gaba da bakin ciki da kiyayya fa azhar Allah ta'ala hadal almanani almakhbu asai sai ubangiji ya bayyana wannan dabi'ar tasu koyayya a wannan yakin bayan an dawo daga yin ana zaune an yi sansani sai wani abu ya faru to faruwar abin sai sa aka gane munafikai da kuma mutanen kirki sau da dama Allah na kawo mutane jarabawa don a bayyana masu imanin gaske da kuma masu imanin ɗanjin ko za ga mutane ana zaman lafiya ana cikin yalwa da arziki ai ba a gane yabin Allah da gaske galibi sai wani jaraba ta sauka ko jinya ko talauci ko tsoro sai ka ga a nan za a gane masu imanin gaske domin shi mai imani da'iman duk halin da yake ciki za gana mada al'amuransa zuwa ga Allah ne amma kina ta kuka ai wannan mulkin ana shan kebul har ya zama ɗabi'ar sama har ma ana zaune sa da wannan ko sai to kai ya kebul din da ta kai ka bari kawai muna shan duka to zaka dawo ma dukan kan kai wasa ina fata an gane saboda a ɗabi'ar aqidar musulunci ba wani dan adam da zai iya kawo maka samu kore shi wannan a hannun Allah suke idan ka samu Allah ne ka gode Allah sai ya ƙara ma idan ka rasa jarrabawa ce Allah ya ma ka roƙi taimakon Allah ka yi haƙuri sai Allah ya baka lada kuma sai ka maka nan gaba ba haka bane amma idan ka ɗauka cewa wani ne ko wasu suka hana ka samu abu kaza to imaninka ya zama matsala kenan to idan kai wasa kana cikin wannan yanayin kana dangantawa waɗansu daga cikin bayin Allah su suka jaza maka da kake cikin talauci ko na rashin kaza kuma sai ka je ka mutu a lokacin haka mutum sai mutu me ba shi da imani ina fata kuna ganewa da sai ka zo ka saba wa zuciyarka duk yanda kake a cikin duniya ka tsanci kanka kar ka yadda ka sare haka manzo Allah dama ya faɗa yace ihras alama yanfa'uka ka himmatu ka kwadaitu ga neman duk abin da zai amfanar da kai kasuwanci kake yi to ka himmatu ka dage ka nace ka daita yi kai manomi ne ka dage ka nace ka kiyaye dokokin Allah kai ma'aikaci ne ka dage ka nace ka kiyaye dokokin Allah a ciki ko ba shi bane ana zuwa aiki karfe kaza ka je ka a tashi kaza ka tashi a lokacin sai ga aka baka albashin koya ne sai Allah ya sa masa albarka domin haƙinka ne halaɗinka ne Allah zai sa maka albarka ya amfani rayuwarka kuna ganewa in kasuwancin kake yi ma ka zama mai amana mai gaskiya babu ha'inci ko mai tausayi babu tsawwala mutane sai ga Allah saka maka albarka baka da karfin jari baka da karfin kuɗi amma Allah saka maka albarka a dan abin da kake da shi kana ci kana sha kana sutura in abu ya faru a gida na rashin lafiya za a sha magani cikin ikon Allah kai kanka mara zabar ka baka san ma yadda abin ma yake faruwa ba dan abin da kake samu din bai kisa gara karya ba amma Allah sai albarkaci dan wannan din da kake da shi saboda albarka ta fi abu mai yawa samun abu mai albarka koya yake ya fi muhimmanci ya fi amfani a gurin dan adam sama da ya samu abu mai yawa ina misali ubangiji ya ce yamhaqullahu riba Allah ya tsine wa riba ko ka je ka banki a baka bashin miliyan kaza a ce za ka kawo za a baka miliyan ɗaya za ka kawo miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu ba kuɗi ka samu ba ka ɗauki yanzu kuɗin ka sa a kasuwar ka don ka ƙara ƙarfin jari ka siyo kaza ka ci riba kaza to tun da Allah riga tsine wa abin sai ka ga ƙarshe ba ma nasin da ka siyo ba shi ba nakan da kare na sai Allah lalatar da shi ba ka ake ba shi kuma ga wani tun da ka san shi a duniya bai taɓa mallakar dubu ɗari farin kuɗi a dunkula ba amma a wannan rayuwar da yake ta wannan fafutukar tashi yana ci yana sha yana da iyali ya yi ‘ya'yansa aure in laifin kuma zai layya tun da ka san shi haka yake rayuwa amma dunkule ka ce kawo dubu ashirin wala wani bada ita ba kun su da yawa ba to me ya faru albarka ce ina fata an gane shi ne malamai suke buga misali bambancin albarka da kuma yawan abu suke ba da misali kullum da saniya kullum ta Allah nawa ake ce a duniya ta shanu a najeriya shanu na ake ci kullum ba adadi kawai kawai allah ne masu adadinsu ka duba kullum sace su ake a yi waye amma baka taba ji an ce an waye gari babu shanu da za a yanka a ci ba ka garan ladi idan kana unguwannin da suke shafi arewan gari ka ta gaisa ta wucewa cikin dare za ka su ina kasuwa kuma ga dai ba sai da yawa fa sai da ake fa kuma gusati ma ƙara kawo su tun da kai wa za ka kafa kasuwa gara kali kullum sai an kasa lalladi ba taɓa karewa ba kuma ita tana aihuwa ne a shekara biyu so ɗaya in ta ƙoshi da yawa ne fa saniya take haifan yan biyu amma ɗaya take haifa ita kamar aihuwar da ta san aihuwar mace shekara biyu wata mata yi shekara ɗaya da watanni haka take aihuwar ta take ta maka duba kariya in ta shi aihuwa na take aifa tirim za ta aifa goma takwas ashirin kuma gashi duk area nan waye gacin kare ka ci babu ai to kaje kaga in kaje ka jawo ka tsaya a dabar kula wannan sai su fota ne sa bulambito a kauyuka da ko ida ba sa samun kare mota daya tsawon watanni mai yawa ba za su samu to me yasa ba shi da albarka Allah cire mana albarka ita kuma wancan Allah saka mata albarka to yasa kullun ka nemi albarka a komai kake to sai manzo ta gaya cewa ka himmatu ka mai da hankali ka nemi abin da zai amfanar da kai ya ce wala ta'adas karka yadda ka sare inji manzon Allah kawai in ka buga karka yadda dan wani abu ya fara duniya kaje kai ka sare ni wallahi na sadu da ma a ina ayin da ma ka fara ko Allah dukan wani makin musulunci yace mu ɗan akwama a gwabza ne ko ma'ana a buga kawai karka sare ko me faru kai ka tafi a haka ka roki Allah ka dauki ka je sayan abu jiya ka saya dubu ɗaya yau an cima dubu da ɗari biyu ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba za ka iya sayan ɗaya ba sai ka ce ba na rabi ba shi kenan ba sai ka ga Allah sa baka baka da tension kai zero tension kai har ka mutu an ba kana zuwa ce ya ƙara kuɗi to wannan bala'i to mun me ya mun me ake so mu zama to wa sani wa za ka tambaya to to wa zai baka amsa to kake ma tambaya tukunna ni wannan kasa mai azami ne me ake so mine ne to da kake kuma wa zai baka amsa to ka sabarwa kanka cewa karkana yin bakin ciki don wani abu ya faru ko almutanabbi yake cewa la asra'ibu ala ma lam yafut tama'an wala abitu ala ma fata kasrana yace aini duk abin da bai zo ba tsabar kwadayi da sa rai to bana hada hankalina tunda bai zo ba kawai in ne bi hanyar da za a same shi sai fawwala wa Allah in ya zo na samu falilahi alhamdu in bai zo ba ni ko akulata ba shikenan ba amma ne aka ce in aka ce an samu rai kawo account ɗinka wani ogan sanin sai sace turo mu account ɗinka sai fara lissafin miliyan goma za a ba miliyan ashirin za a turo miliyan ka ya rike shiga masifa da damuwa ke wani har bashi ma zai ci ai oga ya ce a to in turo account to sai Allah ya mantar da ogan kuma saboda ai Allah ne ke sa a tuno da ke a baka abin ba ogan bane zai sa ya baka fa ko ya nire baka fa in Allah bai kaddara baka samu ba ko sai manta da kai wallahi sai an gama komai ta ce wani fita inna lillahi wallahi kaga faga sunansa aljihuna to Allah bai so ba ai ina fata kuma ganewa to wani ya daina nutsuwa kenan har sai ya ga abin da zai kare yace kuma wala abitu alama fata kasarana duk abin da ya faru ko mun damuwa da bakin cikin sa wallahi ba na kasa yin bacci inji shi kawai tun da ya faru ya riga faru to za a yi da shi wannan ka ne ya rasu to zaka da da shi ne zaka sa ya dawo ne to ya zaka yi ka yi istirja'i yanzu shi ke neman addu'a a gunka kai kuma ka yi haƙuri sai shi ya samu lada kai maka samu lada dukiya ce Allah ka jarabawa ko aka sace ko ta ƙone ko ka zaya za ka yi za ta dawo ne a lokacin amma idan ka bar wa Allah fa ka ce haka Allah ƙaddara Allah ubangiji mai wanda mafi alkhairi ka yi sirja'i sai ka zero ma ɗinka shi kenan sai ka ankara shekara ɗaya biyu sai ka kamar ma ba a taɓa ma wannan asarar ba a gunka ko baka sanya aka yi ba kawai Allah ne ko mutane jiwa haka faru da su a duniya to ka zama haka da'iman shine ce wala ta'ajjaz karka yadda ka sare inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka halin da kake ciki yanzu karka daura kowa a cikin bayan Allah kawai Allah ka kama na dauki ka dage da addu'o'i kuma ka tsara kanka hanyar da zaka canza rayuwarka abin da kake yi da sai ka canza yanzu da ba shi ba ko daidai ruwa daidai tsaki to carry your court according to your size shikin kalmar lafiya kenan Allah ya samu dace yace ina miki yace fa zahara Allah ta'ala hadal makabu'u sayyi wal ku wal makanunul khabith sai Allah ya bayyana wannan dabi'u nasu da halayen su munana yace wa haza shahidun ayyana yarwi zalika fi tilkal gazwa yara zalika fi tilkal gazwa yace wannan ko abu ne da kowa ya ganshi a fili ya fara a wannan yaki na al-murasi fa fi sahihaini hadisi ya inganta a sahihul bukhari da muslim an zaid bin arqam daga zaid dan arqam sahabi ne Allah kara masa yadda yake cewa kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safari asabana zafi shiddatu fa qala abdullah bin ubay li ashabi la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfad min hawlahu yace mun yi wani tafiya da manzon Allah da sauran jama'a sai aka samu yunwa a wannan tafiyar guzurin saboda ayin ba kuma mun karanta cewa da manzon Allah samu labarin suna shirin kamar hari nan da nan yace sahabbai kawai a tashi ayi shirin yaki a tafi wuri kaza a lokacin aka fada ba sannan aka fita kaga kawai kowa ne fita a yadda yake sannan kuma gashi Allah ya riga ya faɗa wa sahabbai cewa da zarar manzon Allah ya kira ka duk abin da kake ba sai ka ƙarasa shi ba kawai juwa da kai haka Allah ya ku ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah da zarar sun kira ku daga abin da yake shine rayuwarku in annabi ya ce maka zo mu tafi ba za ka ce bari in dawo ba ba a ga manzon Allah haka shine ai mun karanta a yakin Uhudu Hanzala sabon manzon Allah ne yayi amarya sun kwanta da daddare an yi amarci asubar fare manzon Allah kiran a fito yaki yaga cewa je wankan zanaba ma ya shiga masifa manzala kira ka kai dile kawai sai fito da zanabar a jikinsa ya hau dokinsa kawai yana zuwa gurin manzala ka ce kawai a tafi yaƙi kawai sai kama hanya bai yi uzurin cewa bari in koma ne wankan zanaba ba kawai ya fita kuma aka tafi yaƙin aka gwabza zaɗi kuma ya shahada manzala ya ce na ga mala'iku suna masa wankan zanaba ku tambayi matarsa me ya faru saboda sunna shine duk wanda mutafakin yaki ba a masa wanka ai ba mun karanta ba to me yasa aka mar ake mar wanka har mala'iku Allah ya turo yace aka nema tarsa tace ai ga abin da ya faru mun angwance cikin dare ko wanka ba mu yi ba ya fito ya ji maganar mai kila zuwa yaki da manzo Allah nan da nan ya fito manzo Allah to shi yasa Allah ya turo mala'iku su mar wankan janaba handala kenan to haka yake manzo Allah ya kira ka abu ba a cewa bari in je in dawo haga mai tarbiya ko da a cikin mutane babanka ce wane to kana amsawar tahowa za ka yi shi ne fa haƙin iyaye fa ba za ka amsa kuma ka yi shuru ba har sai ka su wai baka ji ba ne a ina zuwa ba a yi wa iyaye haka ba mun karanta kusa ba an jikin sa dureju ba manzala ba da labarinsa dureju wani bawan Allah ne kafin zuwa manzan Allah can can can can yana sallah bawan Allah ne a can bayan gari sai ga mahaifiyarsa ta ce masa juraiju shi kuma ya kabbara sallah to haga da a ce a zamanin nan namu ne na manzon Allah ko haga da me zai ce sai ce subhanallah idan mamar mai malama ce haga yake ta san me ta san sallah yake in kuma ta ba malama bace fa kuma kai sa yar rabar yar rabar na da wai bace aga yanzu bar na kace mutun subhanallah dai ba ai gwara kamar shi ba saboda hada ji kalmata kamar wani cin mutunci ne kamar kaskanci ne ma ko to baban ka yake maka mudi kake ta subhanallah a gambe ka tun biki wala samu Allah da kai da shi ni ne subhanallah to haka an samu damage kenan to amma Allah sa ya karatu fa ce oh sallah yake to yanzu ba haka ba za kai sai kai masa wani abu da zai gane kana sallah to ya laka yake nan ahem za ka ce? a ai akwai uzuri akwai uzuri a shari'a ai suna dama shi ne ai inda kana sallah wani abu ya faru ka ta subhanallah to shi wanda ka faɗawan saƙon ka bashi idan mai ilimi ne sai gane cewa sallah kake aka ta kana sallah sai kaga wani makaho ya dimfari kwalta ba dan jagora kuma ga wani irin wawa ne dan noma shi a guje wanda ba zai ruku ba to daga ta subhanallah to dan makahan mai ilimi ne sai ya tsaya tak in kuma dama maka ibne a ga ya shiga uku ga makantar ido ga ta kuma zuciya kawai sai ya shiga kawai sai a wanke shi sai asibiti sai abin da Allah yi to to misali bai karatu ba ga za samu dame jiki ne to alaka ce masa ko kai gyara murya ko ka ce sami Allahu liman hamida a ya san da sallah ke faɗa ko yace o sallah yake ne sallau to ka shi to kaga shi manzalla idan ya kira ka ko me kake yi kai amsawa zaka ina fata an gane saboda matsayinsa da Allah ya turo shi kuskure ne kace sai ka gama ba a ga manzon Allah haka suka ce ko sallar ma kake ka sani ko Allah ya ce sallar kake ba ta da kyau to ba yake nan kai ko kuma Allah ya ce a kira sunanka a ce sallar da kake Allah gafarta maka to kuma ka ji ka amsa haka an samu Allah kira shi samu Allah kira ba a yin ba a jan lokaci ya ce da haka mun fito wannan yaƙi a ci muka samu tsananin damuwa na yunwa faƙala abdullahi bin ubayi ya sahabihi sai shi wannan shugaban munafukai ɗin abdullahi bin ubayi bin salul sai ya gaya wa mabiyansa yaran shi haka shi ainihin kuɗi ne shi mai jama'a ne shi attajiri ne za su fita da komansu na isa da ƙasaita amma baya ba wa kowa sai ya nasu na nasu na nasu ko don yi rika jan hankali za ka kowa siyasa ma ku irin wannan yi ba haka suke yin siyasa ba kowane mutum da 'yan gidansa ba haka suke bayan siyasa yawa akwai 'yan gidan kaza akwai 'yan gidan kaza akwai 'yan gidan kaza to su ma haka suke layin munafikan wa'ancan shi ma da mutanensa sai yake gawa mutanen shi karfa ku yadda ku ba da abinci ga duk da kuka san yana bin manzon Allah sau da kafa in kuka san mutum mai bin annabi ne da gaske baya cikin mu kar ku taimake shi da kawai ku bar su yunwa ta kashe su kaga kokarin su samu cin abinci za su dawo cikin tawagar mu da ba suka zo za su sansani sai su ware kansu a gefe sai su kafa gurin su daban su ya su saka gurin su akwai ni'ima akwai kaza akwai abinci akwai komai da komai wurin kuma sahabbai tun da ba su da karfi ba su da kaza kaza zaka samu tsantsar imani ne amma abincin na duniya da sauransu abu ne wani tuku ne wani dabino wani gari a soyayya da sauransu to daga su gurin su yafi abin da ake bukata na kirkirin duniya to sai ke jan hankalin mabiyansu cewa kar ku yadda ku ba su abincinmu har sai sun watsa abin annabi sun dawo gurinmu mu kuma suka dawo kafin mu ba su abin sai muna tura musu ne manufofinmu ko ba shi bane ba ga suke ba a ranar duniya ba ba ga suke ba yanzu sai a kawo muku na ba ce muku wata kungiya ce ba ta gwamnati ba tana rabon kuɗaɗe ba ga suke ba bature ne baka ba kyauta haka kawai ka ci ƙarya ne akwai na ba ƙasa eh kana ci ne amma an sama guwa baka sani ba so sai ana tara mata ana ba su kwai a ba su dankalin tura a ba su madara amma kafin a ba su sai a musu latta idan mijinki ya ce miki kaza ki ce a'a in ya fita keki ki ga lambar mu ki kira mu in ya miki tsawa ko ya faɗa miki wanda ba daidai ba ga lambar mu haka sai ga mutane sun kashe aure babu adadi ko ina ma akwai suna muku jawabi ko akan irin wannan abin ko ta gani to haka ce ake mazala ya riga ga maka cewa khairukum khairukum li ahlihi da mazala ga mana cewa ne kowa alheri shine wanda yake kyautata iyalinsa mazala karantar da mu musulunci ce idan za ka yi aure ka ɗauki nauyin matar gaba ɗaya shi ne aure a musulunci yasa kullum yake faɗa kar ka yadda ka yi aure a yanzu ba ka da jari ba ka da gida saboda za ka shiga wahala ka da 'ya'yan mutane ba gaba ne musulunci auren musulunci ne ki zauna a gida mijinki ya ciyar ki ya shayar ki ya baki tufa ya baki magani ya baki kuma pocket money suka ce malamai a yanzu ka ba ta kudin data da kudin kaci ya bari kuwa ana rayuwa babu data ne yanzu ana rayuwa babu kaci ne to duk sunna ne yanzu wata haka ne saboda ba za ta ajiye wata ita ba ta kiran yan uwanta ba sai da kullu kirata to ita ce uwarsu ta zai kiranta su ma ƙarshe amma ka ba ta kuɗin sa kati to ƙarƙashin wannan tun dama kana da tsari kewa duk sati ina ba ta kyautar kaza sai ke sai abinki da shi ba shi bane duk abin da kake so na abinci ga shi a gida sannan kuma ga wani kyautar kuɗi ko yaya ne ki siya katin waya ki kira ƴan uwanki ki ka zo na sunna ne to waye ka wannan ba musulunci ba bature bai dai aje mata ga ta yace da ta fashi kada ke ma ki nema shi ma ya nema ki rike kan ki rike kansa so haka suke rayuwarsu ko hatta wayannan wanda ba sai ba na Najeriya zaka duk matan su ne a wahala kullun tana soyayya ko da safiya ko kan titi tana kaza kullun haka take fafutuka shi kuma yana cin yana nashi ka ci ka kawo 50% shi ma kawo me 50% to mu ba musulunci kai ne komai da komai yasa idan ba za ka iya balata kai hakuri to ko kai azumi ko kai hakuri ko ka sani da zaka yi an dai gaya ma zina haramce ko ba shi kenan ba kuma an kai ga hukuncin masu zina in ba amma a duniya ba akwai zabbaniyawa a lahira a yarin ya kaga kenan shi da Allah ya ce ka yi haƙuri in ba ka da arzikin yi to haka manzala ce ka da azumi don ka samu taimakon Allah kuma ka dagi in kai saurayi ne ba ka da kuɗin auren budurwa ba ka raba zaura ba ba shi kenan ba ana zance ya kare ko daga daga da taba zaura ku ji discussion kawai ku sasanta sai ka auren ka cikin sauki za ka kashe miliyan ɗaya a budurwa ba zaura fa nawa za ka kashe dubu nawa ɗari biyar ka ji ko a kai kana so ka ɗan gwangwaje ko wata ma ɗari ɗaya wallahi mai take so mutuntawa a ba ta gurin zama a ba ta abinci to yanzu da yawa mazaje za su iya kawo abinci yana da gunda da aje ta amma kuɗin auren a dunkule ne babu da yawa mazaje akwai su haka ai matasa ga sun taso sa da kokari musamman mu don gashuwa ko yana fafutukarsa ya iya noma yana aikin gwamnati yana taɓa kasuwanci sai iya riƙe mace amma babu kuɗin auren a dunkule to yanzu ya zai sai ka je ka aure ta bazawara ku jesus kashin mutum mai kirki mai mutunci shikenan sai ku auren ku lafiya kalau an wuce gurin fa shikenan ko ana rubuta a fuskar mutunci a mutum bazawara ba ba a yi bane ba akwai masu yi har yanzu ko ba za ka sani bane akwai to illar shi ne ai mun fifita al'ada ne akan addini sai za ka shan wahala kuma ai sai za ka shan wahala ko ba ka bari amma ka ba addini muhimmanci kakar addini shugaban addinin ma da ta ya fara aure don kai na gasa kai sai dai kai kayan ka kawai haga lafiya kalau kenan so ana ta ba mutane ta shawara karka ta da hankali ka ce dole sai kai kai a karka tsorata in kana da kudin ka daidai gurgudu ka nemi wata bazawara da za ku sasanta akwai su kuma da mata ma wata ma wata budurwa ta fita shekaru kuma bazawara ce ba akwai su ba dai ba to sai to dan zaka ba kanka wahala su ma ku to shine ya mutai da ne mu da low profile din sa kawai karka da ka samu masu wani tan abun na hackers kai abun ka bai kai ya ka baka je ka shiga masifa ana gama auren kuma ka shiga cikin musifa shi ke da wata ran muna karatu da malam malam liman na wannan muna karatu masallacin ta lokacin muna karatu sai wani babban mutum ya ce ai wani abokinsu sanda suke matasa ya yi aure irin haka an gama aure ta bushashaye ta bindiga ana gama aure buɗe hagunsa babu kaya ko ba da kuɗi a ƙasa ba da shi a kawo kawai sai ɗauke wuta ga amarya ga koyawa ba ruwan ita tun tana fulagwa ta kakara gurin babanta wallah babban mutum ne ya rasu Allah masa rahama ya ce kawai ta kaiwa banta kara tukun daga baban ya kira ce wani ne ya faru baka da lafiya ce lalata ta kalau ya matsa da to gaskiya ga shiga shiga to ai kai hauka ai ba a yin aure da jari ba a daukan kudin jari a yi aure da shi tarawa ake a hankali banzar ɗabi'a ce da ake faɗa wai kudin aure ba taruwa ba gaskiya bane wannan philosophy ne na ƙarya na hauka tara shi ake mana kudin aure na taruwa sosai makuwa shi ya kamata maka tara saboda ai zaka dauki nauyi ne ai ya kamata kana da wani abu tukun baban da ya masa bayanai mara bayanai kuma sai ya dauko wuta sai ya kara ma kawai yake nan nefa Allah ubangiji ya sauke yace sai shi wannan munafiki ya gaya mabiyansa to haka ne da'iman munafikai suna kawo al'umma me kuke bukata talauciya muku yawa to bari za a kawo muku kwai me kwai dole ka tuka zaka rayu madara dole sai ka sha eh abu da yawa ya ce za ka araba mata araba kaza amma ana tura musu mummunar aqida ko a dauki ƴaƴan ku mata ana raba musu condom me aka tasi kenan kine fa aikin su wannan kungiyoyin galibin su fa Allah sauki sai ya ce la tunfiqu ala man inda rasulullah hatta yanfaddu min hawlihi yace mabiyansa kada fa ku ciyar da abinci ga mabiya manzon Allah har so muke su watse su bar manzon Allah su dawo gurin mu mu kuma suka dawo za mu ƙara ci gaba da yaɗa masa manufofinmu sai su yi manzon Allah bara'a a ƙarshe wani shine manufarsa na fata an gane ya ce wa ƙala ko sai ce la'irraja ana ilal madinati kuma a wannan yakin bayan ya faɗi wata maganar kuma sai ƙara rantsuwa saboda wani abu da ya faru za mu karanta nan gaba kaɗai insha Allah sai ce la'irraja ana ilal madinati in muka koma madina la yukru jannal azumin al azal wallahi mu madaukaka masu izza masu buwaya yan gari muke ba ba baki ba ko to sai mun kori baki a garin mu sai mun kuri kaskantattu yana nufin wai manzan Allah yake gane maganar fa da kuma sahabbai almuhajirun kenan wai su ɗan gari su masu fawa su masu kuɗi sai sun kori baki a garin su yake ƙara gazawa mabiyansa ta dole ka ja ce har kullun zai kori baki a garin su ko kuma yana ma kallon kai bako ne to wani ai gabi ne wawa ne ba duk garin duniya baya rayuwa sai da bako ai duk garin duniya haka ne kuma shi ma da ce maka shi dan garin ne shi ma bako ne in shi dan gari ne an haife shi a gari baban shi fa kakan shi fa kakan shi na biyu fa to haka Allah ya duniya kawai yace annasu linnas min badawin wa habirihim wa in lam yashuru qudam haka suka ce larabawa mutane da 'yan birni da 'yan ƙauye ko sun sani ko ba su sani ba sashensu yana yau sashe aiki ne yanzu kai a matsayinka na ɗan gari da kake ji kai ɗan gari ne to kana yi wa ɗan ƙauye aiki ne baka sani ba shi kuma ɗan ƙauye shi ma yana ma aiki ne bai sani ba ya je ya yi noma ya yi lambu ya yi su ya yi kaza sai kawo ina gari sai a yi ne sai a siyar sai sai mai a gari kayanku ya ji shi yana ganin ya more ya sai atamfa ya sai kayan kaza ya je gida yana jin daɗi yau ya yi ƙafafa to idan bai zo gari ba fa ko ƴan gari mai za ku ci ƙaya za ku ci shi ne kai ba ku da komai me kuke da hito to kuma shi bayan ga cewa shi ne mai noma shi ne mai kaza to in bai kaka su an sirafa ya dai da kan noman nahi zai turi din ne kantu zai rinka ci to dole ka gari a siya ba shi kudi to haka Allah tsara duniya shi sa manzo Allah ya hana ma ku je ku tari kayan su ku kwace ku sayar a can bayan gari a ku bar su su zo cikin kasuwa su sayar da kayan su da hannun su su shi dan kawai dan kudin sa ma ka dan yi bai dauki bai san kudi da ba gaba ruwan shi tunda nomawa yayi Allah ya bashi da yawa wani suka ga Allah ya bashi abun mamaki ma a shekarar ana sai da riɗi buhu kaza suka Allah ya bashi barkate da yawa kawai bai taɓa rike kuɗin irin wannan kuɗin ba duniya zai da daɗi murna ya taka kaza kaza ba haka bane shi kuma dan dan birnin kuma da ya siya ya bada kuɗi shi ma yana murna ya samu kaya da yawa zai je kai Kano a sayar a samu kuɗi shikenan rayuwa ta tafi lafiya to haka kenan kar kowa ya rena kowa kowa ya mutunta kowa domin kowa na yau kowa aiki ne babu mutum ɗaya da Allah ya yi shi shine malami shine alkali shine likita shine tela shine ɗan kasuwa shine manomi ko akwai dole shi yanzu ƙwararren likita ne ko shi consultant ne ya kai muntaha a likitanci amma kayan da yake jikinsa waɗin kamar to yanzu yana sha'awar yadi in yi sai yadi ya zai da shi dole kai tela a lokacin ya talata masa ba za ka samu aiki ba in ƙwararre ne ci a aka ga da Allah ka yi haƙuri ni ina so ne gobe za mu tafiya dole zai ba da baki ko? to kuma tala ba lafiya ba shi ma sai ya tabbata da shi a guje yanzu ne yake bukata a ba shi kulawa a ba shi kaza to haka Allah ya mutane sai ba kowa ƙwarewa a wani abu don ya taimaki al'ummarsa a tafi lafiya a rayuwa kai ka iya noma shi ya iya kiwo shi ya iya kasuwanci shi tela ne shi dan kaza kowa da abin da yake taimaka al'umma so ake din da Allah ya ajiye ka to ka taimaki al'ummar ka da wannan kullu da Allah ya baka shine wayewa kuma shine kai abin da Allah yake so ba abun kai alfahari da abun bane ko kana ga ka zo ka tsara mutane gaba ka ta musu alfahari da ilimin da kake da shi aka koya musu su koya shine ka iya shine kuma kwarewa kai tela ne to kai inda an dauke kake yanzu to ka rika yaban akan lokaci kai ne kyau kai abu ne ka ba mutum a time din sa kai malami ne to kai kaza duk kowa ya taimaki al'umma sa abin da Allah ya bashi kowa wakilin Allah ne abin da Allah daura mishi to yasa mutane gaba ɗayan su rayuwa ba ta tafiya sai kowane sashi ya bada aikin sa da Allah ya bashi ina fata an gane yanzu aka ce an waya gari masu kwasar sock away sun yajin aiki sati biyu ko wata daya ya gari zai kare akwai lafiya kalau ne gari akwai dameji ko to me yasa Allah ba shi wannan aikin dan ya taimaki mutane ne duk girmanka duk gidanka na miliyan 100 da ka gina sai aka waya gari sock away ya cika ya ambaliya dubban dakuwa suna cika sun kasu ba tafiya pollution ya za a yi wa za ka je ka nemo a lokacin sai shi dole ka ji a nemo shi shi ma ya yi tsada ya gama yaudar abin ɗinsa ni sai ka ba da dubu hamsin ke kaga zo ka yi ga dubu saba'in ma ko? so kowa yana taimakon al'ummarsa ne a cikin abin da Allah ya bashi ke sa karkare na kowa ka ba kowa matsayinsa na ɗan adam da kuma irin aikin da yake kai Allah samu dace ya ce idan muka koma gari to sai muka koma madina sai masu daraja sun fitar da kaskantattu yana nufin wai su yan gari ne sai sun kori baki su ne musulmi tare da manzon Allah ya ce qala fa'at ko fa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan labarin ni kuma in ji zaid ibn arkam sai na je gurin manzon Allah fa akbartuhu bidalika sai na bashi labarin abin da suka faɗa fa arsala ila abdullahi bin ubay bin salul sai manzon Allah ya tura a je a kirawo Abdullahi din nan dinga tambaye shi fa sa'alahu sai tambaye shi kai ne kace kaza da kaza kaga manzon Allah ko an ka masa magana akan wani ya faɗi kaza bai dauka ya riƙe aiki ita ba sai ta ja kirawo shi to haka ake shugabanci kai shugaba ne a gidanka shugaba ne a gurin aiki kai ne kaza karka yadda nan an ci ga wani ya raje ka ka ta ja kira shi wanda ya faɗan kuma ya tsaya kai kai ne kace kana da kaza ja ban faɗa ba an cika faɗa mana ya rantse bai faɗa ba ko ya ta faɗa ya ta faɗa kare kansa to abun zaka fahimci inda ya sa gaba in ya faɗan ma zaka fahimci din sa alamomi in ka da kaifin basira akwai abin da mutum ko ya dinayan ya tarin tsarantsi za ka gane cewa ya faɗa ba ina fata an gane daga sanala ya aika kira shi ya ce sai ya tambaye shi fastahada bi yaminihi sai ta rantsuwa ya ce shi bai faɗa ba ya rantse ma sosai daga cikin sifar munafikai shine suna da yawan rantsuwa ko yasa an kana haraka da mutane mai yawan rantsuwa to kai kai hatara da shi mutumin kirki bai tuka rantsuwa ba zai faɗa ma akwai magana ko ka yadda ko karka yadda in ka tuka rantsuwa a tume na rantse ma in muka dawo ka tafi mana me a ciki ko ba yi bane amma yawan rantsuwa na daga cikin alama ta munafikai Allah tsare imanin faqala eh sai yace kazaba da rasul sallama sai ce a aya manzo Allah zaidu ne kawai yayi ma ƙarya ko kuma ba shi ya faɗa ba waɗansu mutane suka rika cewa ai zaidu ya kawo labari da ƙarya ya ga manzon Allah hasan mutane suna tare da yawa kowa da nake fahimtar abubuwa shi kuma wannan abun sai bakanta masa rai tun da ya san harka ce da ta haifi manzan Allah ya san lalle sai Allah ya kawo wahayi game da haka to yace faqa fi nafsi mimma qaluhu shiddatu yace sai na ji damuwa a zuciyata na ji ban ji dadi ba gashi an karyata ni kuma ana yada cewa ni makaryaci ne yace hatta anallahu tasdiqi ana nan a wannan yanayi har sai Allah saukar da wahayi ya gaskata cewa abinda suka faɗan nan gaske ne ga wahayi ma Allah ya faɗa ka duba sahabi fa abu yayi dan Allah ya wanke shi ya kawo wahayi a take aka gane cewa shi mutumin kirki ne gaskiya ya faɗa shi sa aka taimaka wannan sahabi ne to tsakaninka da shi kamar kyakkyawar addu'a ka ce radiyallahu anhu shikenan ka zaman ka lafiya amma ka zage shi ko ka ji haushin sa a zuciyarka to wannan bala'i zai ci ka insha Allah Allah ka tsare imanin eh yace sai Allah saukar da wannan aya yace idza ja'akal munafiquna idan munafika suka zo maka suwa kenan shine Abdullah ibn Ubay bin Salul kaga zo gaba manzo Allah ke cewa me qalu nashhadu innaka rasulullah suka ce ayya manzon Allah mu mun riga mun yi imani mun shaida kai annabin Allah ne ya zama faɗa game da kai saboda suna da zakin baki su munafikai sun iya magana sun iya dara zance sun iya ba wani abu zaka yarda da su farar daya ke sa Allah da ya ta jan hankalin maza Allah game da siffofinsu ko? ita to Allah da ya riga san kai annabinsa ne amma Ubangiji ya shaida cewa su ƙarya suke abinda suka faɗa ma ƙarya ne ba sai da cewa kai manzan Allah ba ko? ya ce ne ita ka zo a imanahun jinnatan sun ɗauki rantsuwowinsu ma ya zama kamar kariya da su ne ba za ku tumi duk mutum kirkin ka zo ka rantse masa mutumin kirki mai sallan ka zo ka ce masa wallahi tallahi ya zai dole zai yadda shi ne sufar mutumin kirki yasa in mutum ya zo maka rantsuwa da waɗannan rantsuwi kawai ka yadda ka rabu da shi ka rabu da shi ba Allah saka a cikin abin ba ya yaudara kar ka ɗauka ya sha wala bai sha ba zai gamu da bala'i da bai taɓa tsammaninsa ba sai Allah kaskantar da shi kafin ya gama rayuwarsa saboda Allah babin wasa ba ne ka yaudari waɗansu saboda kayan rantsuwa ko shi ne malamai suka suna tausayawa mahukuntan musulmi na najeriya kawai don allah iya kansila a ji a baka ƙur'ani ka rantse kai ba kai da hankali ne kansila tun ina shadul ina kamata kunna kai da baka da shadul ma kawai don kina kuɗi a baka ɗanwana baka je ka ci ƙur'ani musulmi an ba ka ciyama ka je ka daɗa ƙur'ani ai mutum ya kiyaye kansa wallahi wallahi ka rike kanka a tsarin mulkin Najeriya babu da ka ce ka zarin da Qur'ani fa babu fa babu wallahi in ka je ka ce ka a ni ba zan rantse ba zan yi alƙawari ne ko ba yake nan ba tare da cewa mu musulmi idan ka cika alƙawarin ma a musulunci ai da yake da ka rantse ko to amma dai ai ka abin da ka dan zo da dan abin nan amma dauko Qur'ani ido 60 a miƙa maka ka sha babbar riga ka dauka wani abu ne simple a gama ka tafi kuma ka zo ka shiga layin da ba na daidai din ba ko gwamna fa za magana ce ka rantse da qur'ani za ka bi tsarin mulkin jira 100 bisa 100 ba za ka fifita wani sashe akan wani sashe ba ba ka suke faɗa ba ba za ka ci amanar jihar taka ba sanda kake faɗan ba kai ka san ba gaskiya bane ba zai yi ba shi da yake da kai shi shugaban alƙalin shi ma ya san ba gaskiya bane amma kuma ka zo kai wani ko ba a rantsar kowace iri ba kawai ka ce an baka kaza yanzu kai ne gwamna ba kawai ka shiga ofis to shi kenan ka ɗauki masifu a kanka sai dai in ka sauke amana saboda sharrin shugabanci shine ran tashin kyamana zuwa kai ne fa ɗaure fa a gaban Allah a cikin kukumi aka ce shine ka ce sarƙa da wuya da hannu da ƙafa a kaga filin kiyama kan fa ayi sabi sai duk wanda ka mulka sun shaida cewa ka musu adalci tukun za a kunce ka a fara kuma hisabi shugabanci fa bala'i ne fa ba dan kankani ba fa kai ma kana so ko eh ai shine dama ne karshen lamarin sa na dama ne a ciki saboda yanzu idan kana gwamna ko kana ciyama mutum ɗaya a lokal gamman ɗinka ya kwana a ƙasƙanci saboda wani abu da ya kamata a ce haƙƙin shugaba ne ya mar bai same shi ba ka fa shiga uku mutum ɗaya fa ya ce ba zan tsaye ba baya so ko to ai suna da ayin ce ma a tsarin mulkin Najeriya ma ka tambaye lauyoka ji babu dokar sai karar da Qur'ani eh ai muku akwai tanga daga bakali a Najeriyanci alaka ce ba za ka rantse ba za ce ba za ka rantse ne ko za ka dauki alƙawarin fadan gaskiya haka ake dauko ta yi taking off haka zaki na alƙawari har kai haka da hannunka na alƙawari zan faɗa kotu gaskiya cikin kawai kai kuma saboda kare na ƙur'ani sai a neko maka ƙur'ani iru sittin ko dindi ka zo ka riƙe ka ce karen tsaye da la haula wala quwwata ai abin ya girma da yawa to a musulunci idan ka ce wallahi ka gama dirin tsuwa ta gama cika in kai aka san haka akan ƙarya ka shiga uku ba sai ka ɗauki ƙur'anin ba suka ce ai asalin alƙalanmu lokacin da suna kawo ƙur'ani ne a rantsa idan su fitar da mai gaskiya saboda ɗabi'ar musulmi na kirki yana girmama ƙur'ani ko ba haka bane yana girmama ƙur'ani ba zai yadda yayi wani abu da ya san akasin gaske bane kuma a haɗa da ƙur'ani baya yadda duk irin iskancin sa a da kenan amma yanzu fa a ga abiya nisa Allah ya tsare imaninmu ya kamata ne mutane suna hankalta wata za ka wa gari kai ala jarraba kawai a ce an na ɗauka kai ne ciyaman ko kai ne kaza ko kai ne kaza wala ta fi rantsuwa ba ka shiga uku sai duk tsaya ka dage ka ga cewa ka yi ƙoƙari iya ƙoƙarinka ba ka yi abin da yake ba daidai ba to nan kuma sai Allah ma ya taimaka maka daga cikin ma abin da Allah ke shugaba fa shine in shugaba na kirki ne fa duk addu'ar fa da Allah karɓa yake shugaba in mai adalci ne duk addu'ar da zai tsakani da Allah ya Allah ka yaye kaza ka kawo dauki kaza Allah zai amsa saboda nauyin abin da yake al'umma to ga isa da dama mai ko amma yanzu kuma ga san abin duniya da ya halaka al'umma kowa so yake sai ya samu kuɗi sai ya samu kuɗi kuma Allah raba ka da kwanciyar hankali ka kasa bacci ka kasa nutsuwa ka kasa kaza Allah ya kiyaye imanin mu Allah ka musu dauki su shugabannin namu Allah mazagoranta kan daidai yace idan suka ko ina ne yace sai na cewa sai Allah saukar da wannan ayar yake fadan cewa lalle abin da na fada gaskiya ne yace faqala sai yake cewa fa ba sai Allah sallama wa qala inna Allah qad saddaqaka ya zaid da Allah saukar manzala da waɗannan ayoyin sutul munafiqun sai Allah ya manzala tura dan aiki aje a ga wa zaidu dazumin ga ka shiga damuwa ko ba shi bane hankalinka ya tashi an ce kai ƙarya to ubangiji ya saukar da ayoyi cewa abin da ka faɗa gaskiya ne to sahabi fa kenan ya faɗi wani abu kuma sahabbai da sun sami ire-iren waɗannan abu su faɗa abu su yi rantsuwa ko su yi kaza suka ga Allah saukar da ayoyi ya mara musu baya sanda abin yake faruwa babu aya babu wahayi har wani mutane ma da suke da ba su zurfin tunani sun dauka cewa a wani ai makareci ne gashi na zo ya hada kaza kaza kaza kaza kaza haga ya ji aransa ya ji bai ji dadi ba amma sai ga wahayin ubangiji cewa abin da zai ya faɗa gaskiya ne sun faɗi wannan magana sahabi kenan ko ɗaya daga cikin sahabbai aka kai karar kanwar babansa ne ko kanwar mamarsa sun yi fada da wata wata mata ta cirewa matar haƙuri ko aka je mazala ta to haddi shine za a balle mata ita ma haƙuri shi kuma cikin kaunar da yake mata da shiga cikin wani yanayi ya ce wallahi ba za a balle mata ba Allah ba zai balle mata ba Allah ya saukar da kuma wahayi cewa to za a iya yin fidiya ma'ana a biya kuɗi yanzu za ka maka da ƙarfi a ɓalle maka haƙuri in ka da kuɗi ya gwara kwano da ka biya ko eh Allah dukan wani mai waƙar hausawa ya ce wai idan ka ɓalle haƙorin amininka ko yana magana kan shari'ar musulunci ita to shari'a tana nan alƙali yana kotu in aya sai zai ɗauko ƙur'ani ce ya aje a dudduba sai ce maka wa annas sunna bi sunni ya ce baka san tafsirin ayar ba in aka sa fulaya a idan aka fara da haƙorinka za ka gane aji ake nufi ko zai ce maka to Allah ya faɗa Qur'ani cewa wasunna bisunni karka ce me aka faɗa shi ba ruwansa sai ta kira mu ma'aikaci ko a nemo kawai fulaya a garkama maka a baki ana ji haƙorinka haga ya bala'i ya samu tinki so shi yasa sahabbai manyan mutane ne gashi ubangiji na wanke su game da wani abu da aka zarge su to kuma a ce wannan shi kake jin haushi a zuciyarka a ga mutum a ya shiga uku lalace kai yanzu haka ya faru da kai aka ma wani sharri aka ma wani kazafi sai da kai yara sai da kai hakuri in baka da karfin zuciya kai jinin ka ya hau sai ka samu BP sai ko paralyze ko ciwon koda ya kaje ka mutu shiken ba shi bane ko kuma ka ce ina ma ai busa kaho kowa a ta'ajjal lahira a gani Allah in wani bala'i ne barka ce ka ina ma a busa kaho ka ji kamar wani bala'i kai ka rasa ma me yake damun ka a duniya amma idan kai haƙuri ka bar wa Allah in dai kana kan gaskiyar wallahi sai Allah ya wanke ka sai dai shi Allah baya gaggawa ne baya gaggawa ko za mu ci gaba ko wa an ko lokaci lokaci to to shi kenan sai mu tsaya za mu ta hadisin Jabir kenan insha Allah ko mm ta subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalam